إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara mu a markaz ahlus sunna wal jama'a wanda ke ungul karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna laraba 21 ga wata na shawwal hijira shekara 447 wanda ya dace da takwas ga watan hudu 2026 insha Allah yau za mu ci gaba da karatun littafin riyadu salihin yau insha Allah za mu yi darasi na 71 darasi na 71 insha Allah kahin nan akwai tambaya guda biyu ta daya yana cewa yawa ta farko ya tambaya rawati jiya mun yi magana sallah nafila rati ba cewa nafiloli da suke da alaka da sallah ta farilla tambayar da yake cewa ana iya yin ta kahin lokacin azu to idan ka fahimci daman karatun aka ce raji ba sallah da take da alaka da kota sallah kenan ba a yin ta sai lokacin sallar yayi an kai kayan lokacin azu kenan ba ta bata alaka da azu kenan kayan nafila da ta sahi a takaice dai ratiba nafila ta azhar mun yi bayani iri biyu akwai raka'a hudu kayan azhar raka'a biyu bayan azhar haka ya tabbata raka'a hudu kayan azhar raka'a hudu bayan ta ko ne kai sunna kai sai ta biyu ke cewa iya limanci ya mance yana da janaba sai bayan an sallah an kare mamu sun tahi sun watse sai tuna yana da janaba to ba ruwan mamu da janabarka ko suna nan ba ya kai gaya musu tun da an kare sallah ko ya kalla da baka ta gida gurin kai wanka ka saka sallah ka ya kana ga umar bin khattab radiyallahu anhu haka abdullahi bin umar ya yi sallah ta asuba ta jama'a bayan kare sallah ya tuna iya da janaba ba mai ga labarin mamu da kai ba janaba ba duk lokacin da liman ya yi wata sallah babu arwalla ko da janaba bai bukata ya gaya mamu mai wakana sai da in a cikin sallar ne ya tuna na a nan dole ya cire ya je ya yi arwalla ko ya wanka wannan kuma daban sun samu abin da aka amma in dai an kare sallah ne kan maka ba su labari sai ka so kwan wannan shi ne sai karatun ina ga hadisinmu na ƙarshe muna cikin dai ina ga bayanin zuhudi ne ko magana zuhudi ne muke ciki babu zuhudi ne muna hadisinmu na ƙarshe da muka yi iya kan cewa duniya la'antatta ce kuma abin da ke cikinta la'antacce ne sai ambatan Allah da abin da yake da alaƙa da ambatan Allah ko kuwa malami ko mai neman karatu ɗalibi kenan in ba shi ba komi na duniya ba ɗaya mai amfani da altarci zikin za mu tashi hadisin farko a yau ya ce wa ana abdullahi bin masa'ud radiyallahu anhu ka ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam لا تتخذوا الديعة فترغبوا في الدنيا mazana sallallahu alaihi wasallam ke cewa kada ku riki gonakai ko garake hilaye dai zamu ce na aikin gona su sa ku nutsuwa a kwadan duniya nan kamar da abin da yake ma'anar maganar cewa ba hana ba gona ko noma ne a ka riki duwanda ya shakartu da gonakai da noma da kiwo an san zuciya shi tana karkata can kenan shagala da kula da gyaran duniya ko noma da kiwo yin haka ya ce rike gonakan ko garaken shagala da su zai sa ka kwaɗan duniya kura ba don ba don sanar ya cewa ko da ruwa ta tabbata sun sai na rabani ka ruwa tabbatar da ita cewa ko da kiyama za ta tashi ana kusa ba hana ka neman alkhairi ba ko da kiyama za ta tashi kana da dashin ice ka dasa kakinan ba ana zargin ana zargin karkata ga duniya kuna muna cikin babi ne na maganar gudun duniya ana gudun zuciyarka tara kai da duniya sai wa an abdullahi bin amr bin as radiyallahu anhu ma qala marra alaina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ونحن نعالج قصا لنا فقال ما هذا فقلنا قد وحى فنحن نصلحه فقال ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك روى أبو داود الترمذي هذا هو مخالي حديث ذلك يتكلم رواية عبد الله بن عمرو بن عمرو بن عاص cewa manzana sallallahu sallama shi marra alaina manzana ya zo hucewa ta wajenmu ya zo hucewa wa nanu nu'aliju khussan lana muna gyara wani kagonmu khussa alhussa ma'ana ɗaki na kaba na zamu ce da da kaba da zanaji abinda yake da ba ɗaki wani da ginin ne dan kabo ko mu ce kabo muna gyara ɗakin wannan mu na aiki ya dan lalace ya biyo ta kansu faqal sai yake ce musu ma hada me ya kuma wannan abdullah sai muka ce kadawaha kenan abin da muke kula da ki gyara shi ya rauni ne kenan iya nema ya lalace ka aje kenan ya faɗi ko ya lalace shi kadawaha sai ya ce dalilin kadawaha fannahanu musulun sa muke gyarawa kai da alkai zubi shi annabi ya ce ma'ara al'amur illa a'adala min zalik ina ga al'amarin wa ya yi wannan gaugawa cikin abdul ma'abud ya ce ma'anar canin abu dawud ce ma'anar wannan magana yadda suna tsoron suna gyara shi ne gudun ka'aje kayan su gyara ya waɗi ya ce ma'ana na al'amarin ma'ana ajali ajali da yake jiran kowa ya yi gaugawa a wajen ku a kan gudun haɗuwar wannan kago na ku ma'ana ka ji tsoron ajali kusa yake yanzu na aka wani wannan sun damu suna gudun tsoron wannan ɗakin kai waɗi ta sakwata min jin tsoron ajalinsu a kusa magana kenan alamar ma'ana amarin al'ajali ya fi gaugawa a gare ku akan wannan faɗuwar wannan ɗaki nan ma'ana magana kenan wa an ka'ab bin iyad radiyallahu anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال راه الترمذي وقال حديث حسن صحيح كعب بن عياد كي تشوا يجي منزل الله صلى الله عليه وسلم ينا تشوا إن لكل أمة فتنة duka kowace al'umma tana da fitina amma ya ce fitinan al'umma ta dukiya kudi ta kudi na gwamna magana kenan na yaso karantar da kai menene kenan ka yi hatara akan kudi iya daga cikin fitina mai sa mutum daji zama zana ke cewa a wata ruwa yake magana cewa ku yi gaugawa badiru bil'ama da saba kwa fitinan kai ka ƙida illajin musulun yusuf bi farajul muminan wa yumsi kafiran wa yumsi kafiran wa yumsi muminan wa yusuf kafiran ya bi'u dinahu bi ardin min ad-dunya ku yi gaugawa na aiki na kware kayan wata fitina mai huskanto ku ta ce za a waye gari mutum zai kwaye gari iya mai imani cikakken imani kurin zuwa marice ya kafirta zai yi wata fitinar irin fitinar wani zai wuni garin Allah ya wuni da sahi da imani ya wuni da imani garin Allah na wayewa ya zama kahuri me yake kai hasu ya ce zai sai da lahirar shi wani abu na banza na duniya zai sai da addinin shi dukiya iya daga cikin fitina turma annabi ya cewa ma tarakatu ba'di fitnatan adaru 'ala rijal min an-nisa tarwa ban bar ba fitina mahi cutarwa batun suna da yawa amma ce adaru 'ala rijal min an-nisa ban bar ba fitina mahi cutarwa ga al'ummata a bayana abin da ya mana tsoro kamar mata a ce wani abin guda biyu su ne ba wa yi hana tsallakewa za a fitine ka da dukiya haka dunar ya tsallake dukiya ya tsallake mata to zai sha wanda suna cikin manya-manyan fitintunu masu fitina dan adam kwarai shatarwa da sauke cewa inna duniya ulwatun hajjira وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء نبت الدنيا حلوة حجرة دنيا وترى يواجه mai abin birgiya ga daɗi ga birgewa Allah ya kawo ku cikinta ya ajiye ku fayan zuru kai fata amalu ya gami za ku yi kama an sa ka ɗakin jarrabawa ne matsayin alaƙa da duniya kamar a kawo ku ɗakin jarrabawa a ba kowa ka yi takarda a ba ku lokaci kuma lokaci ya ɓace takarda za yi ana jiran kuma sakamako ku to duniya ya ce wata rayuwa ce da daɗa allah ya kawo ku cikinta ya ajiye iya ga me za ku yi kowa iya ga me zai yi da haka yake musu hatara fatakun duniya wa takun nisa ku yi tsoron duniya ku yi tsoron mata ya ce horokon fitan tabbin isra'i horokon fitan da su ce a kan namar mata ne allah halakar da su a kan mata ta halakar da bani isra'i a takaice dai wannan shi ne magana cewa daga cikin fitintunu da aka mana kashe a kansu akwai maganar dukiya wannan ruwa ta tabbata wa ana abi amar ويقال أبو عبد الله كو أبو ليلى عثمان بن عفان رضي الله عنه كان وانا الكنية كان واتي أبو عمر واتي أبو عبد الله واتي أبو ليلى شيله عثمان بن عفان رضي الله عنه أبن يكي تشوى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس لابن آدم حق في سوى هذه الخصال آدم باشد ونحكي an ba cikin waɗannan ababe ba da za a gaya maka shi ne kurin haƙiƙi baitun ya sukunu wa saubin yuwari a waratahu wa jirifin hubus walama cewa abinda yake rabar an haƙƙin shi kurin su ne gida da zai shiga ya zamna da tuwa da zai riye al'aurar shi da gaya na gurasa da ɗan ruwa to wannan ruwaya hadisin matsala ta farko ba shi da inganci kuma bayan inganci iyaka matsalar kamar da manuma suke cewa iya daga cikin abinda ko masu alaka da cewa sufaye ne yace bai daga cikin tsarin musulunci haramta ma kanka a ce baka da haƙi kenan aka ce baka da haƙi tabbata kenan baka sha madara baka ci khubza ka ci mishi duk baka ci ba ga haƙin ko ita ita ma gora sai buza sa inda ya tabbata to bai tabbata ba balai hana more bai ha bai tabbata ba gaskiya inda ya tabbata ne kenan hana cin burasan ma hebu sasa ma hebu gaya kasa miya ba sai wai da gaci sana wannan salim ke cewa wannan ya cikin isra'iliya ila ta ce isra'iliya ba ta musulunci wace ba hadisin bai da ingancin kwata kwata sai imam tirmidhi ke cewa ya sai maka fasara wannan kalamomi yace sami'tu aba daud sulaiman bin salim al-balqi yaqul sami'tu nadr bin shumal yaqul mai al-jilf ya ce alhubus laisa ma'awi da gurasa babu miya gaya kinan gaya gurasa wani kuma ke ce ya muhimma a wakala gairu cikin tafsirin da jirgin nan kuwa galizul khubus a ita ma gurasa mai kabri mara tafshi kinan wata ke mara tafi kasance mai tutu da yawa kirin fata daɗi kwata-kwata alal alharawi almuradi bi huna wa'il khubus shi anan iya maganar mallakar murhu ko abin da ake yin murhun wani abin da ake yin gurasa kasakon gurasa eh kaljawali wal khuruj aljawali al khuruj kaman nau'ika ne na kasko na yin gurasa ne nau'in su ne ta kwace jawali kwace al khuruj ke sunan su ne tun dai ma'anar dai shi magana dai kubza kurin gusasa ko mara mai taurin dai wannan tafsiri na aljuf kenan zifil khubz kenan to dai wannan ruwa dai ba ta da inganci ba zai madogara a kanta a takaici sai wa an abdullahi bin shakhir sai ta yi bi kasar shi wal kha'i al mu'jamatayn radiyallahu anhu wannan ce muku farko rakon malaman hadisi hatta na abun qur'ani a da suna aiki kun da ruwaya da hilfi cikin abu bai bukatar ya an yi wasa biyu na gorogoro a sama fata kasara damma a sama don abu su a dan da suna aiki da hilfi kamar qur'ani ne bisa aiki da wannan gaban gwari-gwari ne ya maka fata maka damma to su a lokacin nan ka yi a mata sai a fassara maka amma shakalikin amma ka wasali da irin kalmomin a ranar ta da ya ce shekhir da kasara ta shi tare ke da kasa ba da makinsa ba da kasara kenan shi nikin kenan shi nikin kasara ce kaka ce shahar ko shahayar sai ya gama yamma kusa kenan da kasara ta shi kuma wal kha shi ma hakin shi ma kasara ce kenan shi khair kuma ya ce ma al mujamatain da kamar sin kuna da hasin hashin kur alama ake babu biyan uku da ba biyan uku musu ya ce ma wannan ma mujamatain ne kenan hakin mai dani sin kin mai ɗaya ne dole gwargwaro da ke da mu za mu za mu amana dole da lokuran ga fata ga wai da arziki muka bukata wannan bayanin jiya a takaice dai abdullahi bin shakhir radiyallahu anhu ke cewa annahu qala ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqra al-hakim mutaqaffir qala يقول ابن آدم مالي مالي وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمديت رواه مسلم shi yake ya isko annabi sallallahu alaihi wasallam yana karanta alhaqum mutakas hatta zurtumul maqabir abinda ya shagaltar da ku mutane mana ya dauki hankalinku a takasur yawan tarawa kuna nan kun shagala da tarawa duk nau'in tarawa kuna nan hatta zurtumul maqabir hako ga kai ziyara kabari na Allah subhanahu wata'ala ya yi mana kiran cewa kun kai ziyara kabari ana akwai shi'urfin cewa kenan kabari ma ba nan ba ne makoma shi ma gidan kamata kashe fasaji ne gidan wucewa ne a ɗan dakata ne kan lokaci gidan ajiya ne kamar da mai ziyara ke kai wani wuri da niyyar wucewa ko dawowa kenan kabarin kanshi ba gida ba ne ba matabbata ba ce nan kenan adam kana nan fama fagan-fagani ya neman tarawa ta da dukiya sauransu kana nan hawan na lokaci sami ka na akwai jan hankali mutum ya hattara kafin ka je ka yi ƙoƙarin gyarawa kada wannan tarawa ta shagaltar da kai kan abin da zai amfani ka ana magana ke to bayan kanta wannan sura ko wannan sura sura da annabi yake ce musu ya kuli bin adam adam ya kan ce dukiya ta kudina kudina kudina Allah shigar Allah shigar imam magaji ya ba mu wata kisa ko a likita ne ya mai wani akan gadon likita bai lahiya to iya da kudi alama kasa kuma ta san bai san mutuwa a barsu in yi motsa ya ce ainihin ainihin kira kudi na mata a kusan shi ta ce kwai dai kwai kwai ta hiti ai noro ce kai dai ta shi kwai kai dai ka gaba ta kudi muna kun shi kun kudi na kun ai noro lake to dan adam ya annabi ya ce dan adam na ce kudi na kudi na shi annabi ke cewa to kai mai wannan magana kuɗi na kuɗi na wahallaka ibn adam mimma shin kana da wani abu a cikin kuɗin naka ko a dukiyar taka illa wani abu guda uku ce illa ma akal fa afanat abin da ka ci ne a ciki ya ƙare sautarwa na musamman ke cewa zarabar lalibin adam ta ta'ami ya ce walau wacce ko da ɗa da muka fita kan abincin da ke ci ya ce walau malahu kazahu ko da ka sa mai gishiri abinci ce ka sa a nan misali adam a gwada maka duniya ba kun yi bace ba Allah buga maka misali kan abincin da kake ci annan sarrafa ke cewa ko da ka sa mai gishiri a ramaji kenan ko ka sa mai kayan yaji ce fadar zuwa ila'ayin nasir duk kyan abinci duk daɗin shi ka dai mai makomashi kashi tsami kwar an ga wani masu ya biye ga kashi tsami tumi ba ki take ce in ka ce ya koma kashi tsami ki shi annabi ka ce kan wani ashi adam ka san matsayinka amma ga misali kan duniya duk daɗin abinci duk da ka mai kawa daga ya ci an jima ko tsami ki to shi ne ce adam kana ce me gare ka bayan abin da kace ya kare kenan an kai shi an tuce sai ya ce au labist fa ablait wanda ake tambaye shi hausa ce ina injin ka ce ya hada salanga injin ya hada salanga da ni shi nake ga mai sama na hausa ba timiya ya hada talanga ya ci abinci ya ya ci gida ci ne shi kurum ya taraga shi ne shi inji kudin injin ya kashe hada talanga ba da ke yi cewa talanga kenan canza kira ma an ci shi ya ce sai abin da ka ci ya kare ko kai sutura da tsuwa dole da tsuwa shi ne alabi su fa abalai au ta saddaka ta fa amadai ko abin da kai sadaka ya huce kaji kenan sadaka ce take tafiya ita ta riga ka ka gabatar da aikin alheri ya tafi kaga a wannan ukun wanda yake da dawama abin da kai sadaka ya tafi shi ne magana au tasaddaqata fa amadai ya huce rawar muslim وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله والله إني لأحبك فقال انظر ماذا تقول قال والله إني لأحبك ثلاث مرات فقال إن كنت تحبني فأعد للفقرة جفافا فإن الفقر عصروا إلى من يحبني من السير إلى منتهى رواه الترمذي هم وقال حديث حسن abin da yake ruwayar cewa wani mutum ya zo ya ce ya manzan Allah na rasu wallahi da ya rantsuwa da Allah ya ce inni da uhibbu ni ina son ka ya ce unzur mata mata ka diba me kake cewa unzur ma za ta kula ka diba abin da kake wada da kyau qal ce ni dai wallahi inni la uhibbuka ni dai wallahi ina son ka eh dai so fa qala sai ce mishi in kunta tuhibbuni fa'idda lil faqr tijfafa in kuwa har kana so na to ka sanya riga ta talauci tijfaf asali kaya da aka wani san kaman adon doki a sai wani abu wanda ke kare shi daga wani abu a sa gaban shi a sa a nan shi wanda san doki ka doki yaki yake shi ma na sa mai kaman sulke na yaki da ake sa a gaban shi kenan ga wata riga da ta sulke ta dan ta mutum shi da tijfaf kenan ka sanya wa ka sanya riga ta talauci a takaice kenan ina za ta kare ka talauci ka akan talauci ya ce domin talauci asar ulaman hukuni ma'ana talauci ya yi gaugawa zuwa ga wanda ke sona gaugawa talauci ga mai sona asarau mina sai ilamun tawo ta yi gaugawar korama in ta gangaro ai tana da ƙarshe ko take gangara ta kewa da ruwa in tamki ya bake so tamki ko ko da babu ta wuce hada ko duk wani ƙwarama da yakon take ka tawada to ne so ga mu kenan talauci yayi gaugawar samun mai sona sama da gaugawar ƙorama zuwa ga ƙarshen ta yasa annabi kenan ya shirya matalauci kam akwai matsala amma turai bata inganta ba bata inganta ba bata bata da gaci da yi mahajisi da gaskiya a hawa da muke da matsari da muna fakar wala mutum ne ana kiyaye talauci ba kyau fakar ina ma ce miskini ne dama dama amma talauci babuwa gaba daya annabi ya addu'a kullum alamin tsarin talauci Allah raba mu da shi talauci Allah raba mu da shi turuwa ba ta inganta ba amma ka ji ta aje ta ake yi ba ta da inganci sai nan sai ke ce ma mai atijifa da kasar ta'i al-musannat fawq bi iskan jim wa bil fa'il mukarrara sai ne sai ma wannan ne wai cewa kasara ta ta ke dijfa ke tini kuma da ta'ul musannat ta mai ɗaya biyu kenan ba mai ɗaya uku ba kuma da iskani jim a kenan tish jim ke za a mai sukuni ne da ita ta mafakin za mata za mata fa za mata da wannan kin ne ita ma mai ɗayan ce da kuma kai da fa wadda fa biyu ce tish fa dan dai wannan kwaran wa shay'un yalbasuhu al-faras li yuttaqa bi al-adha wa kada musu insani ce ana sama doki dan a kare mana abu kai cutar da shi mutum shi ma kan sa'i wani kayan a takashi da ruwa ba ta danganci sai wa an ka'a bin malik radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam dan me yake cewa kwarai annu sallallahu alaihi wasallam ya yabi ba aibu bane ba dukiya madarar duki ta dukiya ta kware gabawa na kware wannan ga cewa inna duniya da arba'ata nafar abdin razaqahu Allah malan wa ilman fa yattaqi Allah fihi rabbahu wa yasid fihi rahimahu wa yatil Allah fi haqa ana ana da ruwa da cewa da yake zaro mutane hudu ko zamu da ruwa a gaba mutum hudu da masu duniya ya jero mutum hudu wanda su suke su ne da cikin duniya sai ya kawo na harko wanda bawa ne Allah ya ba shi dukiya da ilimi ya ce yana jin tsoron Allah akan wannan dukiya yana sadar da zumunta iya ba da haƙƙin Allah su zarka bi afadar manazir inda Allah wannan shine kowa daraja kullum wajen Allah ka kenan dukiya ba ayi wuce ba amma ba hakin Allah aibinta a kiba da hakin Allah shine aibin dukiya kuma kullu Allah ta jihadu bi amwalikum anfusukum kullu Allah kawo jihadi ya kawo dukiya ta kwaje kawo magana rai ma a takaice dukiya ta halaka ce aji a bata da matsala abin da ake gudu kun bayani da ya gabata baya kar ta zamanto ita ce a zuciyarka ta ga magabata ga ta a hannunsu amma ba ta zira zuciyarsa ba ce sa sun ta gazuta kenan za su yi duk abin da suke so na ɗaya da ta na ka misali cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa a'badun nas a'badul bashar nabu dawud wai kowa ibada na dan adam kowa yana haka ce wanda a cikin ɗayan adam ne wanda kowa bautar Allah na ba adam amma dai ba halin dukiya ga mulki ga dukiya shi aka ce mutum an ba rudin shi dan ba mai hankali mai imani harkoki ko dukiya bai kamata ba su raba ka kamata ma su kara kusanta ka da Allah kana da lokaci kana da abin yi kai ya kake mai kauya gaba ɗaya ka sai gaba duka yadda gaba shine in baka yi tara ba duka yadda gaba da ka ce kullum harkoki da sai fi kana fi kana wahala duka wala kwaram ko da jikata ka wahala ban za ka more ba kun ya more gaban ka shi ne matsalar da yawa haka suke rayuwa bige bige kullum ba hutun zuciya ba hutun jiki dare da sai rana kai da kawo harkoki ya nan fi ya nan fi waya da man waya tara a gaba zai huta kaza kai kurin kwaram ka ta baka dawowa kaga baka ce mu da ba haka yana abin da kuna ake gudu kar ta shagaltar da kai kurin ka san matsayin ka kurin ka san alaƙa da duniya kurin shi ne haɗarin kurin sai nan sai ya ce wannan ruwaya ta ka'abin malik radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam مات إباني جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه وانا رواية تقع بن مالك ياتي ومنظر الله صلى الله عليه وسلم ياتي مات إباني جائعان كلا كيتي بيمنا تقورا بيو كلا كيتي دفع بنايك لدبوني كلا كيتي guda biyu mayin wata gani magana annabi kan buga misali ga mai hankali na annabi buga misalin bannar wannan bawan Allah kowa ya san bannar zi'ib akan ganam annabi ga ba da misalin kodowa ya ce kuraye ko kelkeci guda biyu kuma mayin wata ursila fil ghanam aka bude garken dabbobi kanana aka to aka aka saki kura karkeci ga dabbobin garke ne ga sana ka san da akwai banna ku kun zai banna tabbas to yace bannar wayannan kuraye guda biyu da aka tura garken kan dabbobi bata kai bannar min hirs mal ala mal wa sharaf da jini bata kai bannar mutumin da yake da kwadan kudi mai san kuɗi da san matsayi a cikin addini kun gane magana? ɗan wa'anda buga buga misali ƙwarai zaka akwai fa'ida kuma girba a yau rikici da ake da duniya kan addini na malamai na ƙungiyoyin addini kan mene ne duk kutu da ke ma'aikata kan wannan ko shugaba ne an ce a hudda shi a tare bala'i ya ci an kuma ya ce shi ma shi kungi sai sabuwa kuna ku goma eh koma su uku ya samu ku a cikin ku eh ana an kora bashi bashi da bajurite ko ku yi shewa he tashi ba he ware he tashi dan wannan matsayin bayar da an ce shine shugaba shine amiri a ce ko mabi wannan matsayin ko kuwa wani abu aka kawo an ce ko ba bashi ko a cikin tayi ana tayi wani an samu wani to misa ba ba wani ba ba bana kaza to shi ma ya tawaye tunda ba ni bana samu sai raba kan jama'a tun raba kan jama'a yawa kan wani abu ne tun raba kan jama'a bala ta addini daga kan wannan ɗayan biyu wannan ne wani akan kuɗi bai samu ba ko sai samu ko da ta shi ne bashi ba an ci ba bashi ba shi zuci ne shi ba bashi ba sai bai yadda ba ko ko matsayin shi na su a hudda shi zai zaɓe a sake wani shi bai yadda ba sai raba kan jama'a kuma koma geyi ya rinka ma neman kafin da wata shi duk ya tare ɗan bida ne ko duka wasu musamman ibani ko muna wakai ne ne ba ta su ya ta hanyoyi ba na hannun da wannan ya ta aiba da zai bata wa'ancan yan wanshi me ci gaba akai a takaice wannan ko a yanzu ba ba banna cikin al'umma duk mutumin da yake makwaraci ne san kuɗi gare shi cikin al'umma san shugabanci to fitina fitina mafallaci ne cikin al'umma annabi ta bannan shi ta yi ta kura guda biyu da aka tura cikin garki bannan mutum mai san kuɗi da san matsayi cikin addini wala bannan shi a cikin al'umma ta yi kyalkeci biyu da aka tura garkin ƙananan dabbobi Allah kiyaye nan kenan annabi ya karantar da mu ne kenan ku yi hattara da irin wannan da aka gano haka yake ku hattara da shi kuma kai kakka zamanto mai haka kakka zamanto makwadaici kai ya kaci ko ya kalan kai shugaba ne akan matsayi ka tada hankalin jama'a wannan ruwa ta tabbata rawatul muzi wanda ta hadisin hasan sai wa an abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu qala نام رسول الله صلى الله عليه وسلم على حسير فقام وقد أثر في جنبه قلنا يا رسول الله لو اتخذنا لك وطاعة فقال ما لي وللدنيا ما أنا في الدنيا إلا كراكب استزلت حتى الشجرة ثم راح وتركها رواه الترمذي حديثنا كان صحيح abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu ke cewa nama rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hasiya manzana sallallahu alaihi wasallam ya kwanta akan wata tabarma da ya kwanta ya barci faqam ya tashi daga wannan tabarma wa qad athar fi jambi wannan tabarma ta mai burji zane a cikin haka shi kenan ba ba ba shi guda tabarma ta gangariya kwanta kanta ta mai gurbi so ta mai zane a haƙarƙarin shi inda ya kwanta sai ibn mas'ud ke cewa sai muka ce ya rasulullah sallallahu ya manzo Allah law takhadna laka ta musama mun shuda mu ta fatala ko da girma sa maka abin shin huda ka kwanta a gayan tabarma musama kama abin shin huda shin abin shin huda faqal sai ibn mas'ud mali da duniya me me nake bukata a duniya me abin wasu gwada me nake bukata a duniya me ya buga da dan lokacin kwarar ya ce ma ana fi duniya ni matsayina a duniya illa karaki mustazalla ta ka shagara sumara ba taraka matsayina a duniya mace kamar mahayi ne mutum yana kan dabba iya cikin bulaguro ya zo isko wata itaciya ya ga inuwa ya dan sha inuwa ya dan huta a wani inuwa kuma ya ci gaba da tahiyya haka mai matsayin ba ta kana lokaci wani ma a makar haka haka ya ce musu sallama wa ana abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام أبو هريرة كي تشارد عمه من ذلك ثلاثة تلكاوى za su shiga aljanna kahin mawadata da shekara 500 su suna can su ana ana kwanta ana lissahi kasan shi kudi tambaya bi gare shi min aina ka tasabaha wa fi ma anfaqa ita dukiya tambaya bi ake makanta kun balle inda yawa ce daga ina ka samu ta wata hanya suka shigo wanda mai farko kenan jiyon tun daga tamma sai an bincika daga ina suka zo iyayewa a nan kaci jarabawa halaka ne gangariya ko aiki kai ko kasuwa kai wani kwangila kai gangariya halakin mace to tambaya ta biyu wa fi ma an faka a yana ka kashi iyawa halaka ce amma da zai rushe mai kuni masu taimakawa to na ba gari za a yi ku masu alheri ne ku kuwa na ku ne ku meka ku meka ma yan kaza da yan kaza da yan kaza kun ba ka jiki ba ne ba ka ganin ka kashi ta hanyar banza to nan ma kana kashin jaraba kiran tambaya biyu kiran tambaya biyu a ina aka samu a ina aka kashe ya ka shirya ya ce kenan wani shi sa kenan talakawa su ba su da abin suna can suna suna shuta ko ana ana ba ta kare bincike mu shiga kada ke ya kare suna can kun bai hanawa a iske sun kuma a hisu ba amma dai riga ya shiga su basu abin bincike suna can bai hana wani dan bayan ji kuma ya hisu ya rage da abin da ne ɗaya da sun zai dan bincike ne za ka nan kaje bakin yaka kaje bakin da kaya wasu zo da kaya da kano kaje baka da komi ya sake ka ko ka kuka kasi sai ka daga kana kallon sai ana ta bincike sai ta kafa bakin baki ya kama gani da yake an kawo kaya baka da komi haka take wa ali bin abbas wa imran bin husayn radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wasallam qala اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء متفق عليه من رواية ابن عباس عبد الله بن عبد الله بن عمران بن حسين سكيب الله بعد ان شاء الله سلام ياتي نادي باوتا فرأيت أكثر أهلها ما يوانتا تلقى سكي واجي kai na dai ga aljanna Allah da kiyaye yace na leka aljanna daga mahi yawa ɗan aljanna talakawa ne kuma na leka wuta naga ita kuma mahi yawan ɗan wuta mata ne kaji shi a wata mutu ya rasu wallahi me yasa muka yawa a wuta me yasa muka yi wata ya ce takafin ashir ya ce kuna butar cewa taulawa ta maka ce malar ruwa yake ce ne abinda ya cike ku a wuta annabi ya gaya mata dalilin da cike su wuta a hili da karara cewa rashin godiya ga kyautata wani miji bitircin wannan ka yi ta mata na wata inda za ka mata shekara ɗari gram da komi ɗaya rana ka mata ce mai gata wani mai gata wani ma ba haka ce kuma to wannan rashin godiya ya ji tun da sa'ai ya sauko ya wata ya je wuri guda a zage shi a cikin tun ta iya wahala iya zuwa ko wani yana buge-buge da yake kuma hamar da yake ya za ya kawo gida haka ya wasu gaba ɗaya tun da bakin gashi ya kai hurhura amma ɗaya rana ce maka ta muni ya kake wai mai kai na kan taɓa labarin cikin umara murar mamini matar ta ce kurin ni abin da kake sokon yau kurin a watsa turare a ƙasa in shiga cikin iya rawa kurin turare na musamman ta gaya min namun turare da ke so matsada shakun taraya a ciki ita za a nemo a amizin da shugaba ne akwai abin aka nemo aka gama a gama a gama aka watsa ta shiga taraya taraya taraya ta dama ta kawata shikenan shikenan ta shikenan gari can wata ta gama su ya ce mai taba ne ya ce hatta yau mutu hatta yau mutu har ranar da mutum gaban tafi wani wani tafi kan turare har wannan ranar da ke rinka ko halin da shi wajen wata ran wannan har wannan ranar ta mafi babin da ke ganta hatta yau mutu ina da kasar mata a hatara rashin godiya ga namiji laifi ne babba kabira ce kabira cikin kubar cikin kabira cikin kaba'ir sai ya ce وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قمت على باب الجنة فكان عامة من دخلها المساكين وأصحاب الجد محبوسون غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار متفق عليه samun da zai da ke cewa annam sallallahu alaihi wasallam ya ce ƙuntu ala babin janna na tsaya a ƙowar aljanna annam sallallahu alaihi wasallam Allah gwada mai aljanna an kai shi ziyara aljanna hatta isa da miraji da sun je jibril ya kai shi aljanna ya ga abin da ke cikin an kai shi ya gani kuma iya a duniya ma a zama a masallaci ma an gwada na aljanna gaba da gaba ga ta gaba abin da cikin ta gundi ba ruwaya da na ba labari a sallah da aka yi ta sufin shams annabi iya ciki sai suka da ya mika hannu ya kamo an jima ya koma ya rike hannu ya dawo suka ce ya rasulallah mun ga kana sallah kayi gaba kayi baya kayi gaba kayi baya ya ce muna wannan sallah an gwada mu kuma hatta wuta da aljanna ya ce bin taɓa gaba alkhairi irin wanda na gani a yau na ga aljanna ya ce haka bin taɓa gaba sharri irin wanda na gani a yau na ga wuta na ga aljanna ya ce abinda kuka gana mai ka hannun wannan wani nonon dabino ne na aljanna na gani na so in ciro in mego muku sai da ku rika ce a tashin kiyama to ba ku da rabin cece a nan duniya da ba kawo ba shi ne kawai kai annabi kenan ya ga wuta ga aljanna haka isra da yadda ya raji to ya ce na tsaya kola aljanna sai ya ce fakana amata man hala mahi yawan yan almasu ga aljanna talakawa ne wa ashabul jadd muhabbusun su kuma masu kudi an kare ana bincike su tarota tana ciki su an ana bincike ghaira an ashabun nar adu umra lana amma a lokacin tuni yan wuta an sa an kai su an tura su tana kan wuta su ne tana ciki su ne tana hanya la sama aljanna sai nan yake ce ma waljad alharz wal ghina yace ashabul jannah kenan kenan wadaka da sai wa ana abi hurairah radiyallahu anhu anna nabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa wannan mutum da qal anna nabi sallallahu alaihi wa sallam qala asdaqu kalimatin qala sha'irun kalimatu nabi annabi sallallahu na yaban yace mai gaskiyar magana wadda mawaka suka hudi mai kyawun su mai kyawun su yace kalmar nabi dan bin nabi al'amiri ba inda yake cikin waka shi yake cewa ala kullu shay'in ma halallahu batilu ko ma menene duk abin da ba Allah ba ku da bai alaka da Allah banza ne shirme ne da bai alaka da Allah shirme ne ko ma menene da bai alaka da Allah kenan na menene cewa iya daga cikin mawaka wanda saka musulunta daga baya kuma wanda cewa shine da yafi da ya musulunta shahararren da waka aka ce dan laila mana a shi bayan qur'ani kuma ba wannan waka qur'ani ya zo shi ko tunda ta shi da qur'ani ba magana waka inda dadi ne ko qur'ani ya sa aje aje dadi a more ne qur'ani shi da ce shi ya kare waka باب فضل الجوع وخشونة العيش والاقتصار على القليل من المأكول والمشروب والملبوس وغيرها من خصوص النفس وترك الشهوات abin da yake wannan ruwaya wannan babin na farko babin da yake cikin mashi yace bawan fadala fadalan yunwa fadalan yunwa da kaushin rayuwa eh talauci kenan ko da taka magana takaitawa akan abinci kakka cika cikin ka ji dam kana kakka gargakare suke cewa kuma haka abin sha ka a wuce gona da iri dai abinci ne abin sha ne da abin sawa ka a wuce gona da iri da dai wasu ababe na rabon duniya da barin sha'awoyi shi ne naga salim yake cewa wannan kalma ta imamu nawawi Allah shi kansa gafarta mishi bai kamata bai ya sa fadalul juwa dan yunwa ba ta da wata fadala annabi sallallahu alaihi yana roƙon Allah daga juwa min ce wani bisa da jiya Allah wadan yunwa ne ce Allah mai tsare kanta kin ba ta da fadala yunwa Allah ba mu da yunwa ce ba ta da wata fadala kullun da ya kawo ta dai gasar malamai ko da tsoron Allah amma cewa gaskiya magana kake zama akwai wata fadala a yunwa Allah raba mu da yunwa ba ta da kyau kwarar sai bayan kawo wannan aya wannan babi na shi tarjama shi da Imam Nawawi rahimahullah yace qala Allah ta'ala فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا فترى الله سبحانه وتعالى يبدأ العبارة وإن دسك قادمة متانا قري أما سنة بنزاني ya yi annabawa mutanen kwarai sai ta halafa min ba'di khalfun sai masu mayewa daga baya suka maye bayan waɗancan na kwarai shi zata aka ce akwai khalafun na fataha saman lam wanda ya ci gadon wani ya maye wani na alkhairi mutumin kwarai kenan aka yi sukun akan lamcin kenan wanda ya gado shi kuma lalatacce ne lalatacce ga da mutumin kware ke mutumin kware ne ya bar lalatacce tunan kan Allah ce masu mayewa na banza suka maye bayan wayancan na kware shine fa khalafa min ba'dihim khalfun masu mayewa magada na banza lalatattu suka maye bayan wayancan na kware yace ada'u salata suka tozartar da sallah kai bace bace ba ta tarbo sallah ko a ta ada'u salata yace tarku salata ba a'a sallal aka tozatar da ita ana yi sunan ba yi na daya lokacin da aka ga dama ko a bubbuga ta da gaugawa a ya kare iya cikin idata sala duk abin da aka kai kai ba kamar kai ji alalace shi ne tutar sala rishin kulawa da sallar bangaren lokaci bangaren siffata iya rashin adau sala sun zaka da gaugawa wai sauke ya kare kamar na abu ne shi za yi huta kaga da mai kasan yadda ke gurin za yi ne huta ko da gaggawa gaggawa bai kare buga huta ya shi kajira kaga wannan sallah ba ce ba yi ta ba ita ba kariya ce ya yi ta amma sallah ba ce sannan sallah sallah ke cewa wanda ya nuna gawa ya ce bi sallah ba irji fasalli fa idan kalmatu salli je ka hanzu baka sallah ba wani mai yi cewa laumata haza ala hali hadi mata alaƙar bai rubuta da ƙasar annabi bada wani yasala da gaugawa annabi ya ce kaga wannan bawan allah inda ya mutu a irin wannan sallah ya mutu a wannan addini ba na babban ƙasar ba kinan ba a sallah a yi sallah yadda aka ce eh na bai ce wanda alƙalin da ke karfe bawa da Allah wanda ya sallace ta ya cika arwallata da khushu'i da komai da taka shine mai alƙawari a wajen Allah kenan to Allah na ya zargi wasu wanda suke ada'u salata sun tozartar da sallah wattaba'u shahawat suka bi san zuciya suka suka zama ɗan tamore abinda ransu ya musu daɗi ba ta bane waɗannan fasaufa ilƙauna gayya wani za su shiga jahannama an ce wasu nuna kwari ne a cikin jahannama za su shiga jahannama kenan to wannan laihi ne to zartar da sallah da bin kayan sha'awa dan tamori Allah ya ce illa man taba wa amana wa amila salih sai wanda ya tuba kenan daga tozarta wanda gyara ya yi imani kuma ya aiki na kwarai bayan tubar to wannan duk da can da ya yi laifi tun da yanzu ya tuba ya yi imani ya aiki na kwarai fa'ula'ika yadkhuluna aljanna wannan sune masu shiga gidan aljanna wala yuzlamuna shay'a ba a rage musu komai cikin aikin sai wata aya Allah ce wa qala ta'ala fa kharaja ala qaumihi fi zinati قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا وأن آية abin da yake cikinta tana ba da labarin tsagerancin ƙaru an san dai ƙaru allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi dukiyar da ta huta da sai wanda malamin fatiyawo da ta nufin usabat ko Allah ta ko mukubilan kurin kiloluwa na magazankin karo kayan lodi ne na katta al'usuba ka ce ƙato ɗaya ban ba wasu ba wasu ce mutum arba'in mutum tamanin an ma dai nawa ne a ce ƙato guda ma ya lodin kiloluwa kudin kire ne wa kuma ka tuna wacan dukiyar tamu ba dukiya bace ba ta shinkawa da hatsi da dawa da da gujiya da ware ne da ciyawa harawa ma kaza ana mota da tattasai a dukiya ne sunan dukiya gangariya kuma ta kilan kudin kiloluwan kayan yi wuni ne na katta kasa Allah ba shi dukiya tunan bawan Allah dukiya ta yaudare shi ta sashi tsagiranci ga Allah ga annabi Musa alayhi salam to shi ga labari wannan bawan Allah fa kharaja ala qaumihi fi zinati kunan rannan ya huto giyar wadata cikin ta dauke shi ya huto cikin jama'a shi iya defile cikin kawa irin ta wannan mai wannan dukiya wadda wannan kawa wannan defile da yake yi zai iya yaudarar marasa za mu ga bambancin yan uwa kullum masu imani da marasa imani ko raunin imani za mu ga yadda ya yaudari masu raunin imani yadda kuma masu imani masu hankali ko aka sun san matsayin makomar abu insha Allah Allah kai mu rana tsaye za mu ga yaya ta kare insha Allah lokacin zai Allah kai mu insha Allah اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Thank you.